بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته gamamman muku godiya ga Allah maɗaukakin sarki da ya ba mu damar taruwa a wannan masallaci a wannan yammaci na litinin 27 ga watan jumada al'ula hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina shekara ta 1445 wanda yau za mu karanta alƙaulus sadid fi maqasid tauhid na babban malamin nan abdurrahman ibn nasir as-sa'di wallafa babban malami ibn abdul wahhab rahimahullahu ta'ala yau za mu tashi babi na 31 قال المصنف رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين ما لألا يجيك أنشي لغافر يتشي باب قول الله تعالى بابي قمد فدر الله مدوك كنسلكي إنما ذلكم الشيطان وسنك لي ذلكم الشيطان ai shaidan ne yukhawwifu awliya'ahu yake tsoratar da ku masoyansa ko yake tsoratar da ku mataimakansa fala takhafuhum wa khafuna in kuntum mu'minin kada ku ji tsoron su ku ji tsoro na ni Allah madaukakin sarki in kuntum mu'minin in da gaske kuke ku masu imani ne tarshama wannan babin shine a ce babul khawf babin da ya zo dangane da bayanin tsoro tsoro na Allah madaukakin sarki ina fata mun gani kenan babin zai yi bayani dalla-dalla game da abin da ya shafi tsoro idan aka ce tsoro tsoro na Allah madaukakin sarki so da tsoro ma yana daga cikin ayyukan zuciya wanda ‘yan uwa tsoron Allah maɗaukakin sarki yana daga cikin rukunai na la'ilaha illallah bayan da za a yi musuluncin ka ya tabbata musuluncin ka ya tsayo sai in ka kasance daga masu jin tsoron Allah maɗaukakin sarki kenan tsoron Allah rukuni ne daga cikin arkana na la'ilaha illallah shi yasa malamai suke cewa wajibi ne akan dukkanin musulmi mumini ya kasance a koda yaushe yana jin tsoron Allah madaukakin sarki yana kaunar rahamar Allah yana sa rai na samun rahamar Allah madaukakin sarki ya kasance tsoron Allah a wurin sabo da kuma yin ba daidai ba ina fata mun gane tsoron allah kai kasance a wurin sabo da kuma kassarawa da yin ba daidai ba ya kasance kana jin tsoron allah ba za ka saba masa ba da ka san idan ka saba masa zai kama ka wannan sabo da kai masa allah maɗaukakin sarki ya yabi bayansa wanda suke jin tsoronsa a cikin ayoyi da dama a cikin alkur'ani mai girma an gane ko Allah ya yabi bayu masu imani wanda suke jin tsoronsa suke kiyaye dokokinsa to nan faɗan malam da ya ce inna ma zalikum shaitanu yukhawwifu awliya'ahu ku sani kadai ai ba kowa bane ba illa shaidan yukhawwifu awliya'ahu ma'ana yukhawwifu awliya'ahu yukhawwifukum dan yukhawifu yana neman maf'ulai guda biyu sai kasance maf'uli na farko ana kaddara sa yukhawifukum sai zama to shine maf'ulul awwal kum kinna awliya'ahu sai zama to al-maf'ulul thani kenan kusan kadai ba komai bane ba face shedan ne yake tsoratar da ku mataimakansa yake sa ku ji tsoronsu ya girmama su a cikin zukatanku bi ma'ana kafirai shedan ne ke firgitar da ku dangane da kafirai har ya sa ku dinga jin tsoronsu ta hanyar girmama su a cikin zukatanku kuma ya nuna muku su cewa sun fi ku ƙarfi sun yi ku tanadi bi ma'ana ma'abuta ƙarfi ne suna da tsananin gaske suna da makamai na zamani ga su da yawa ga su da mataimaka ga su kuma da ƙawaye masu yawan gaske haka shedan yake gaya ma mutane don ya tusa musu tsoron makiya Allah a cikin zukatansu to sai Allah madaukakin sarki yace fala takhafuhum kada ku ji tsoronsu wa khafuni in kuntum mu'minin ku ji tsoro na ni Allah in da gaske ku masu imani idan har kuna jin kuna da imani to kai ya kasance kuna jin tsoron su ku ji tsoro na ni Allah ina fata mun gani kenan kaga duk wanda baya jin tsoron Allah kenan sai kasance babu imani tattare da shi irin imanin da Allah madaukakin sarki wajabta shi shi yasa Allah ya ce in kuntum mu'minin inda gaske ku masu imani ne in kun kasance masu imani ayoyi da dama sun zo masu yabon mutanen da suke jin tsoron Allah madaukakin sarki kamar fara Allah da ya ce wa amma man khafa maqama rabbih wa naha an-nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiya al-ma'wa duk wanda yake jin tsoron tsayuwa gaban ubangijinsa ya hana zuciyarsa akan bin soye-soyenta fa innal jannata hiya al-ma'wa kaga wannan aya yabo ne ga wanda suke da tsoron Allah madaukakin sarki haka Allah ya ce wali man khafa maqama rabbih jannatan duk wanda ke jin tsoron tsayuwa gaban ubangijinsa yana da aljannatai guda biyu haka Allah ya ce innama yakhsha Allah min ibadihi alulama ku sani kadai masu jin tsoron Allah daga cikin bayinsa su ne malamai haka Allah ya ce alladhina yuballighuna risalati Allah wa yakhshawnahu wa la yakhshawna ahadan illa Allah waɗanda suke isar da saƙon Allah maɗaukakin sarki wa ya shaunahu sannan suna jin tsoron Allah shi kaɗai wala ya shauna ahadan illallah ba sa jin tsoron kowa sai Allah shi kaɗai maɗaukakin sarki ina fata mun gani don da alkhashiya da alkhawuf kusan ma'anarsu ɗaya don alkhashiya wani nau'i ne na alkhawuf ina fata mun gani ko akwai bambanci tsakankanin su kaɗan ne dan malami na cewa alkhashiya tana da alaƙa da ilimi tsoro yana da alaƙa da ilimi kenan kana jin tsoron abin da ka rigai ka san shi ka ilmantu dangane da shi shi yasa Allah ya sifanta malamai da khashiya kasancewa sun san Allah kuma suna jin tsoron su suna jin tsoron Allah innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama to ‘yan uwa tsoro yana da kashe-kashe tsoro malamai sun kasa shi sun ba shi matakai daban-daban wasu malamai suka ce tsoro ya kasu kashe uku tsoro na farko alkhawfu mimma yu'badu min dunillah alkhawfu mimma yu'badu min dunillah tsoro dangane da abin da ake bauta makoma bayan Allah kaso na farko ke tsoron wani abu da ake bauta ma wanda ba Allah mala ce irin wannan tsoron shine ake ce mishi khawfun ghaibi ko khawfun sirri tsoro na ɓoye tsoro na sirri za ka yana jin tsoron wani abun da baya nan baya tattare da shi baya ganinsa ba wai yana halarce ba ne a wurinsa sai dai kaga yana jin tsoron wannan abin na cewa wannan abin kare ya same shi da wata musiba kare ya same shi da wani tashin hankali a nan gaban rayuwarsa ko kuma kai ya cutar da shi a cikin gangar jikinsa ko kuma kai ya shafe sa da wata jarraba ko musiba a cikin dukiyarsa ko iyalinsa ko kuma abin da zai zo nan gaba a cikin rayuwarsa to ‘yan uwa wannan irin tsoron shine ake ce ma haufus sirri tsoro na sirri wanda irin wannan tsoron ba a yi ma kowa shi sai Allah ka ji tsoron wani wanda ba Allah ba wanda ba ka ganin shi baya jinka baya ganinka baya halarce tare da kai ka rika kudurta cewa zai iya cutar da kai a cikin dukiyarka ko iyalinka ko lafiyar jikinka ko kuma zai iya rusa ma ci gaban rayuwa to wannan tsoron ba a yi ma kowa shi sai Allah duk wanda ya ma wani wanda ba Allah ba irin wanga tsoron to wannan mutumin kafiri ne mushriki ne ina fata mun gani idan har kana wani wanda ba Allah ba irin wanga tsoron to sallaka ba za ta amfani ka ba ko da kana yin ta haka azuminka haka haikin hajjinka da duka sauran dange-dangen ayyukan alherin da kake ba za su amfani ka ba sai ka daina yi ma wani wanda ba Allah ba irin wanga tsoron da ba a yi ma kowa shi sai Allah ina fata an gani yawwa kenan irin wanga tsoron na sirri tsoro na gaibi ba a yi ma kowa shi sai Allah shi kaɗai maɗaukakin sarki. Ina fata mun gani. To, irin wanga tsoron Allah maɗaukakin sarki ya ambace shi cewa yana faruwa ga mushirikai. Yakan faru ga mushirikai na yanzu da mushirikai na da haka suke. suna riya cewa allolinsu allolinsu da suke bauta koma bayan Allah suna wata karama ta musamman da Allah maɗaukakin sarki ya ba su ina fata mun gane da zai sa kaga suna da tasiri ta hanyar su cutar to ko ta hanyar su amfanar ina fata mun gani kafaran da haka suke suna bautar gumaka suna ganin cewa idan kai abin da ba daidai ba game da wannan gunkin zai iya cutar da kai haka masu bautar waliye da shehunne a wannan zamanin namu sai su rika gara idan suka yi abin da ba daidai ba game da shehu ko wani wali zai iya cutar da su a duk inda suke ko masu bautar kabari su daga ganin cewa idan suka yi ba daidai ba akan wannan kabarin zai iya cutar da su na cikin kabarin zai iya amfanar da su ko ya cutar da su abinda ke nuna suna kudura cewa zai iya amfanin su za ka ga suna zuwa suna yin bakanci a wurin wannan kabarin su yi sadakoki su yi yanke-yanke sa ran cewa wannan na cikin kabarin nan zai amfane su tsawon cikin dukiyoyinsu ko iyalinsu ko kuma ci gaban rayuwarsu wanda wannan shirka ne babba don ma'abuce irin wagga siffar da yake ma wani wanda ba Allah ba irin tsoron da ba a yi makowa shi sai Allah wannan ya yi shirka babba da zai mutu haka zai mutu kafiri kuma zai dawoma a cikin wuta ba zai fita daga cikin ta ba har abada don haka Allah ya tsare mu ya kiyashe mu ina fata mun gani wasu kuma sai ka ga game da waliyansu ko shehunansu sai su dinga cewa Allah ya ba su tafawa ta musamman ta yadda idan ka taɓa shehunan ko ka masa ba daidai ba to Allah zai kama ka da wata cuta sanadiyar ka taɓa wannan shehu ina fata mun gane shi yasa za ka ga sana ma wannan shehunan ɗa'a makabtattar ɗa'a wadda ke da kawai sabon Allah cikinta ina fata mun gane irin wannan tsoron ba wani wanda za ka mashi sai Allah shi kaɗai maɗaukakin sarki shi ne zai iya cutar da kai ya kama ka a duk inda kake ba ka iya kubucewa daga cikin sha'anin shi subhanahu wa ta'ala to shi yasa za ka ga mushirikai sun saba tsoratar da mutane game da allolinsu sun saba tsorar da mutane game da allolinsu shi yasa Allah maɗaukakin sarki ya bayyana a cikin littafin shi dangane da manzannin shi cewa lalle mushirikai suna tsoratar da manzanni da annabawa akan allolin da suke bauta koma bayan Allah mushrikai suna tsoratar da manzanni da annabawan Allah akan gumakansu cewa idan suna taba gumakansu ko suna yin abin da zai fusata gumakansu to gumakansu za su iya cutar da su shi yasa Allah madaukin sarki ke ba mu labari dangane da labarin Annabi Ibrahim yace wala akhafu ma tushrikuna bihi illa an yasha rabbi shay'a bana jin tsoron abinda kuke yin shirka da shi da Allah wanda ke nuna shi sun yi mi sun tsoratar da shi akan allolinsu cewa an bai daina yin abinda ya saba ma allolinsu ba ko aibata su za su iya cutar da su za su iya cutar da shi shi annabi Ibrahim sai annabi Ibrahim ya ce wala akhafu ma tushrikuna bih bana jin tsoron abin da kuke yin shirka da shi na allolinku da gumakanku kuma bayan Allah illa an yasha rabbi shay'a sai fa abin da Allah ya so ya same ni na cuta ko amfani shi kadai ya cutar da mutum ko ya amfanar da shi wasi'a rabbi kulli shay'in ilma ilimin ubangiji na madaukakin sarki ya yalwaci komai da komai kaga wannan aya tana nuna cewa ashe sun tsoratar da annabi ibrahim akan allolinsu da gumakansu shi yasa ya ce da su wa kaifa akhafu ma ashraktum wala takhafuna annakum ashraktum billahi ma lam yunzil bihi alaykum sultana ta ya zan shi tsoron abinda kuka yi shirka da shi da Allah wala takhafuna annakum ashraktum billah ko kuma ba kwa jin tsoron cewa kun yi shirka da Allah madaukakin sarki ta ya zana jin tsoron gumakanku da kuka yi tarayya da su da Allah ku kuma ba kwa jin tsoron Allah da kuka yi shirka da shi malam yunazzil bihi alaikum sultana abinda Allah bai sabkar da hujja da shi a gare ku fa ayyul fariqain ahqqu bil amn in kuntum ta'lamun wace tawaga ce daga cikin tawagogin guda biyu wanda suka fi cancanta su samu aminci idan har kun sani ni da nake jin tsoron Allah da ban shirka da shi ba ko ku da kuke yin shirka da Allah madaukakin sarki waya cancanci aminci tsakanin wanga bangarorin guda biyu shine amsa alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bi dhulm ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun kenan wanda basu cako da imanin su ba da shirka wannan suke da cikakken aminci a nan gidan duniya haka suke da cikakken aminci gobe alkiyama kuma su ne shiryayyu kenan ina fata mun gane kenan kaga mushrikai sukan tsoratar da manzanni da annabawa dangane da allolinsu suna masu kudirin cewa taba allolinsu zai iya sa mutum ya sami illa za su iya cutar da mutum kamar yadda ya faru da annabi nuh alaihi salatu wassalam haka kuma kamar yadda ya faru ga annabi muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tunda Allah madaukin sarki ya ce da shi alaysallahu bikafin abda wa yukhawifunaka billadina min duni zaka ga suna tsoratar da kai da waɗanda sukin koma bayan Allah ne ba Allah bane suna tsoratar da kai da abinda suke bauta ma koma bayan Allah yana suna tsoratar da annabi da gumakansu da abinda suke yin shirka da shi na gumaka shi yasa kenan karka ji tsoron wani wanda zai tsoratar da kai da wani kabari ko wani dutse ko wata bishiya da suke bauta ma kuma bayan Allah ba zai cutar da kai ba ba zai amfanar da kai ba sai wa sai Allah shi kaɗai maɗaukakin sarki ina fata an gane da za ka samu wasu suna tsoratar da mutane akan waliyansu da shehunansu haka ne ku ba daɗe ba na ji halakakken tsohon nan ɗahir bauchi Allah shirya shi mai shirewa ne wanda imamu ne na dalala jagora ne akan bata batacce mai batarwa yana cewa masu zagin shehunan nan in suna so su ga tasirin cutarwa ta shehu ya zo ya kafa hoton shehu sai shi sai shehun shi kaɗai a cikin ɗaki ya kulle ya zage shehun ya gani yanzu dan Allah wanga ba kokarin tsoratar da mutane bane ba da wani shehu irin yadda ake shi tsoron Allah ba eh hoto sai cutar da kai mahaukaci ne kai hoto ya baka tsoro ko shehun ya kamata ya baka tsoro bale hoton shi haka dahir goce wallahi yace ka shiga daki sai kai sai hoton ka kulle ka zage shi kaga me zai faruwa ko kai aka rahe mu cikin ɗaki in dura ma kai shi ma za a yi ba abin da zai faru wannan ba dai hoton shi kaga wannan suna kiran mutane ne zuwa ga bautar wani wanda ba Allah ba suna kiran mutane ne zuwa yin kafirci da yin shirka da Allah madaukakin sarki ta ya za ka shin tsoron hoto wanda ke nuna kenan shi a ƙudurinsa in ya shiga ya zagi shehun zai cutar da shi kenan yana jin tsoron shehu irin yadda yake jin tsoron Allah kaga wannan su ne jagorori na bata wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake ji mu al'umma shi tsoron ire-iren su innama akhafu alaikum al'a'immatal mudallin ku san kadai abin da nake ji muku tsoron shi jagorori masu batarwa Allah ke shi mai kare da ka kaga shi tsoron wani wali da za a baka tsoron shi ya sa ka ki faɗin gaskiya shi yasa za ga idan mutum na da'awa akan tauhidi yana bayyana ma mutane tauhidi yana raddi akan shirka da mushrikai sai su dinga firgitar da shi da waliyansu cewa za su cutar da shi a yana taba waliyai yana taba shehunnai yana taba bayin Allah yana suke bayin Allah wanda suke kira zuwa ga bauta wani wani ba Allah haka bawan Allah yake Allah yake shi mai kare to wannan shine kaso na farko kenan tsoro na ibada tsoro na bauta tsoro na sirri tsoro ɓoyayye ka shi kana jin tsoron wannan cewa zai iya cutar da kai a duk inda kake wannan ba a yi makuwa shi sewa sai Allah shi kaɗe maɗaukakin sarki baya da abokin tarayya cikin haka sai kaso na biyu shine mutum ya bar abin da ke wajaba a kansa don jin tsoron wasu shashe na mutane ya bar abin da ke zamantowa dole a kansa don jin tsoron wasu mutane da irin wannan tsoron haramun ne bai kai mataki na farko ba ina fatan mun gane saboda wancan na farkon kafirci ne shirka amma wanga na bin haramun ne bai dace bai dace in za ka faɗi gaskiya ka faɗe ta kar ka ji tsoron barazana ko kisa ko duka ko zagi da makamantansu kagai gaskiya kawai don mi za ka ji tsoron gayin gaskiya don jin tsoron wasu ka ji tsoron allan da ya fore kan cewa ka bayyana gaskiya mana sai ka fifita jin tsoron wasu akan tsoron allah ka daina gayin gaskiya don jin tsoron wasu za ka samu daga cikin masu da'awa sun san gaskiya amma suna jin tsoron faɗinta wasu saboda wata maslaha ta duniya yana ganin idan ya faɗi gaskiyan nan mabiyansa za su kubuce masa abin da ya saba samu na taimako zai rasa su wani kuma don jin tsoron wasu cewa kas su cutar da shi kas su dake shi da makamantan haka ai in za ka gayin gaskiya ko za ka da'awar tauhidi da'awar sunna ka rika ganin cewa wai idan kana yin ta ba za a cutar da kai ba wallahi kama daina wallahi ka bari da'awar sunna da'awar tauhidi tana tare da kalubale har ka gama rayuwarka za a bige ka za a zage ka za a maka barazanar kisa bal ma za a iya kashe ka to saboda wannan barazanar sai ka kasa faɗin gaskiya ba zai taɓa yiwa ba zai taɓa yiwa wajibinka ne ka gai wajibinka ne ka yi foro da kyakkyawa ka yi hani da mummuna ka kawar da kai game da zargin mai zargi kuma hakan bai hana ka yi amfani da sulubi mai kyau wurin gayin gaskiya amma dole ka gayyata abinda ke shirka ne ka ce shirka ne ko da ko ya shahara ana yin shi a garinku ko a ƙasarku ko da ko wanda ke yin shi su ne mafi girma a cikin garin dole a bayyana cewa shirka ne abinda ke haramun ne a ce haramun ne abinda ke saban Allah ne a nuna cewa saban Allah ne ko da ko manyan garin ke aikata shi wannan shine wajibin mai da'awa idan ka ji tsoron hakan to hakan zai hana ka game da barin mutuwa eh za ka zo ka mutu ka faɗi gaskiyar ba ka faɗi gaskiyar ba za ka zo ka haɗu da Allah rayuwar da ya za ta ƙari nawa ne wanda ya gayi gaskiya ya bayyana ta ba abin da ya same shi nawa ne kuma ya ɓoye gaskiya ya ƙi faɗatta kuma wani abin ya same shi to me zai hana ka gai gaskiya kenan kenan duk abin da zai hana ka game da wani abin da yake wajibi ne da Allah ya wajabta maka to jin tsoron wasu yasa ka daina wannan abin ka aikata haramun abin da kai bai dace ba abin da kai bai kamata ba shine wannan ayat take bayani innama zalikumu shaytanu يخوفكم يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين dan da Allah madaukin sarki yake cewa alladhina qala lahum an-nasu inna an-nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakeel wannan aya kamar yadda malamai suke bayani akan ta sababin sabkatta shine abin da ya faru a yakin Uhud abin da ya faru a yakin Uhud wanda yakin Uhud ya faru ne a ranar Asabar tsakiyar watan Shawwal rana rana Asabar ko da ranar Lahadi ranar Asabar yakin ya faru sannan ranar Lahadi sha shidda ga watan shawwal mai yekuwa daga cikin masu yekuwa na manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya yekuwa ya ce a tashi kuma a ƙara dirkakan mushirikai a shi a kai musu farmaki bi mana an gwabza jiya ran asabar an yi yaƙi kuma kuna da labarin mai ya faru a yaƙin uhud sakamakon wasu ɗaiɗaikun sahabbai da suka saba ma umarnin manzan Allah hakan ya sa an karkashe wasu da dama daga cikinsu kuma an yi ma wasu rauni a wannan rana za a wannan rana ce aka kashe hamza aka kashe wasu daga cikin sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam aka yi ma wasu da dama daga cikin rauni to goban shi ranar lahadi sai annabi ya ce a sake shelai yaƙi a koma a kai musu farmaki tare da cewa wasu na cikin shinanansu wasu na cikin raununukansu abu sufiyan shi kuma suna cikin hanyarsu su ma suna cikin wani nau'i na tsoro sai turo ɗan saƙo ya ce idan kuka haɗu da manzan Allah ku gaya mu shiga manan mun yi taro na musamman zuwa gare su don marge mu gama da su kenan sune alladhina qala lahum an-nasu inna an-nasa qad jama'u lakum tabbat mushrikai suna nan sun hadu dan ku suna son su gama da ku su karkashe ku fakhshawhum ku ji tsoron su fazadahum imana abinda aka gaya musu na taron kafirai a kansu sai ya dada musu ma imani suka ce hasbunallah wa ni'mal wakil Allah ya ishe mu Allah ya wadace mu kuma madallan wakili idan ya kasance shine Allah madaukakin sarki na wannan lokacin bai kamata bai zama sun samu kansu cikin rauni na jin tsoro dan daga karmar Allah kar ku ji tsoron kafiri ko arni wurin daga karmar Allah jin tsoro saboda hakan abu ne wanda yake haramun ne bai dace jin tsoro wurin yada karmar Allah ka ga gaskiya ka ki faɗa abu ne wanda bai kamata ba kuma abu ne wanda bai dace sahabbai suka ce hasbunallahu wa ni'mal wakil ai Allah ya wadace mu Allah ya ishe mu ba za mu ji tsoron kafiran nan ba sai wannan aya ta sabka alladina qala lahum an-nas inna an-nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakeel fanqalabu bi ni'matin min Allah wa fadl lam yamsashum su'un wattaba'u ridwan Allah wallahu dhu fadlin 'azim inma dhalikum ash-shaytanu yukhawwifu awliya'ahu fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin kusan kadai cewa shedan ne yake tsoratar da ku mataimakansa dan haka kada ku ji tsoron su wa khafuni ku ji tsorona ni Allah madaukakin sarki in kuntum mu'minin in har da gaske ku masu imani ina fatan mun gani ma'ana kenan shedan ne yake tsoratar da su kafirai tsoron da ake jefa ma mai imani a cikin zuciyar shi dangane da kafirai ya samu ne ta hanyar shedan abinda ke ku wajibi ya kasance Allah ne kaɗai suke jin tsoro sau da shi ke ba da nasara shi ke taimakawa a kashe makiya to irin wannan tsoron haramun ne sau da tsoron yakan gadar da barin abin da ke wajibi saboda jin tsoron wasu shashe na mutane kuma hakan ragowa ne a cikin imanin mutum ragowa ne a cikin imanin mutum ya zama to yana jin tsoron isar da wani saƙo saboda wasu mutane wanda hakan bai dace ina fata mun gani don haka in za ka da'awa da'awa ta sunna da'awa ta tauhidi ka shirya mu kalubale ka shirya mishi zama to kullum kana shiri komai na iya faruwa komai na iya faru za ka samu 'yan adawa a cikin gida 'yan adawa a wajen gida 'yan adawa daga cikin manyan gari 'yan adawa daga cikin makusantan kama da kuma ba sa fata komi a kanka sai sharri ba daɗe ba da muka yi bayani akan wannan al'ada da ake gudanarwa a nan garin agaras al'ada ta biyano ai kun ga abin da ya faru menene bai faru ba garinka gari ya ɗau zahi ca za ka yi za a yi wani abu kuma ya zo ya wuce da taimakon Allah ya zo ya wuce kamar ba ba shi yasa dole mu ba kanmu haƙuri mu yi haƙuri da juna gaskiya sai an gayyata da maka daɗi karta maka daɗi dole ne a faɗa don Allah ne ya ce a faɗa kuma mai yaƙi da gaskiya ko gaskiyar da aka faɗa yana yaƙi da Allah ne kuma duk mai yaƙi da Allah ba zai taɓa cin nasara ba zai taɓa cin nasara ba zai taɓa cin nasara barazana mice ce bisi ba gobe da abin ya faru akwai wasu matasa da aka tura can shagona don su kai mana farmaki suna lallabe ɗaya daga cikinsu ya zo ce ana mana magana wake mana magana ya ce nan baya na shiga motata na takata na yi gaba kaɗan na gansu ga suna saye da rawunan ban san ko su waje ba tun da wannan kawo mutum farmaki ne da ta'addanci ni da kaina na garzaya na jijin darmeri na ce ku zo ku gani tun kafin su tafi su ana nan dai ana wani bayanan babba bayanan ana afil ana kaza kaza ka himmu da wasu riga sun tafi su sannan kuma ina da maganganun wasu daga cikinsu da suka yi barazana da dama daga cikinsu a yi kaza a yi kaza a mushi kaza a mushi kaza an san wurin shi an san inda yake zama kaza da kaza duk sun faɗa sai na ɗauki na mutum uku shahararru daga cikinsu na je na kai su kwamseriya aka kire su gabana ɗaya bayan ɗaya wane ka ce kaza game da malam don haka duk abin da ya faru da malam kafin gobe to mas'alar tana kanka haka da ɗaiɗai duka aka kira su ƙarshe dai mas'alar ta zo ta ƙare aka yayi juna aka ba juna haƙuri kaga irin wannan ababen ba za su hana a faɗi gaskiya ba ba za su hana faɗi gaskiya dole ne a faɗi gaskiya kuma abun mamaki a radda ne wannan magana mas'ala guda hudu na tattauna a kan mas'ala ta farko mas'ala ta masu yin moɗi a garin ga kowa ya san su suna da majalisunsu suna da fadasu da suke zama su kafa majalisi na moɗi a azan manya-manyan kadarori ana cin su a nan take azam ne na ce haramun ne bai dace ba cin dukiya ne bilbatin bayan shi mi bayani game da abin da ya shafi karuwanci da makamantansu amma duka wannan ba a kula da shi ba kuma a ran nan kin ma na yi magana akan maulidi don ana cikin watan maulidi ne na nuna rashin dacewan maulidi a ƙarshe dai Allah ya kashe wutar kuma kome ya ƙare lafiya don manya sun sa bakinsu a ciki mai martaba na garin agadas Allah ya kiyaye shi ya tabbatar da shi akan gaskiya ya nuna ce musu cewa doka ba a dokar ta ga hannu abinda ke ba daidai ba a duba shi a bar manya su yi aikinsu kaga wannan magana ce wadda ya kamata dama babba ya faɗa kuma ya faɗa ƙarshe matsalar ta zo ta ƙari sannan gubernar na garin gashi ma Allah ya tsare su ya taimake su akan abin da suke nema na tabbatar da gaskiya shi ma nuna cewa abin da aka faɗa ya isa a matsayin isar da saƙo sun ji don haka a kyali wannan shi ne ƙarshen matsala duk wani zancen da ya kashi ana yada sabanin wannan sunan shi ƙarya sunan shi sharbi abinda dai nake so in bayyana ma al'umma da'awa ta sunna da tauhidi tana kwashe da kalubale idan kana jin tsoron kalubale kama daina eh ka tafi gida ka zauna ko ka shiga kasuwanci kawai tsantsa kai shiru ka kyale eh ko ka zama munafiki ka dinga gaya mutane abin da ran suke so kawai dan a ce kai wani ba ruwan shi kai wani mu tun da muka san shi mu tabbali shi ya soke wani ba munafiki ne kai wallahi mutane ke san a gaya musu gaskiya ai in ka ga gaskiya ba za ka taba samun muwafaka da mutane ba duk malalatan da ka gaya mu gaskiya akan lalata su ba za su soka ba za su kika ne amma ya zama to kowa na yabanka a mutanen kwarai ne wallahi malamin gaske ban taba jin ya soki wani ba wallahi munafiki ne eh ka bincike da awaka wallahi ai da ka ga tauhidi ka soki mushrikai da ka ga sunna ka soki wa an bid'a eh mana da ka ga gaskiya ka soki makaryata wannan shine daidai annabawa ma sun sha wahala tsakankaninsu da mutanensu akan gaya musu gaskiya nawa ne daga cikin annaba wanda aka kashe a banza aka kashe su a kan gayin gaskiya Allah samu dace hadisi ya zo a cikin musnad na imam ahmad da wani shi ma lalle Allah maɗaukakin sarki ya zai cewa bawan ranar tashin alkiyama ya ƙolo lil abdi yawon alkiyama Allah zai ce ma bawan ranar tashin alkiyama ألم تر منكرا فلم تغيره walam tanha anhu shin baka ga munkari ba baka canza shi ba baka hana ba game da wannan munkarin fa yaqulu ya rabbi sai ba wannan ya ce ya ubangiji khiftun nasa tsoron mutane ya hana ni tsoron mutane ya hana ni in ga munkari in hana ayi munkari ko ko tsoron mutane ya hana ni in bayyana cewa abu kaza munkari ne fa yaqulu sai Allah ya ce da shi iyaya ahqqu an takhaf aini ne kadai na cancanta ka ji tsoro na ba wai mutane ba ni ne na cancanta ni kadai ka ji tsoro na ba wai mutane ba kenan kaga a wannan tambayar da Allah madaukakin sarki yamma wannan game da barin abin da yake wajibi a kansa zai iya ja masa Allah ya masa ukuba da azaba a kansa shi yasa bai dace ba ka bar abin da yake wajibi ne ko dole dan jin tsoron wasu ko dan jin tsoron barazana da makamantansu Allah ya samu dace kaso na uku daga daga cikin kashe-kashen tsoro shine al-khawfu tabi'i tsoro na dabi'a na farko muka ce tsoro na ibada ko tsoro na gaibi da sirri ba ai makuwa shi sai Allah na biyu tsoron da zai sa ka bar abin da yake wajibin da Allah ya wajabta maka wannan haramun ne na uku tsoro na ɗabi'a wanda Allah ya halicce ka akan haka ɗabi'an mutunci jin tsoron namun daji jin tsoron wani abin da an san yana cutarwa irin su kura zaki da makamantansu da jin tsoron makiya da 'yan hoshi da makamantansu irin wannan tsoron ba abin zargi ba ne idan mutum ya samu kanshi akan wannan tsoron ba zargi shi ina fata mun gaya yawa ba abin zargi tsoro na tabi'a ka ya kashi tsoron zaki ka ya ji tsoron duk wani abin da yake dabba ne daga cikin dabbobi masu kashe mutum suna farautar shi ka ya kashi tsoron yan adawa da makiya da yan hoshi da makamantansu ina fata mun gani annabi musa ma ai kashi yadda ya ce mu ubangiji inni qataltu minhum nafsan ko fa qataltu minhum nafsan fa akhafu an yaqtulun na kashe musu rai ni ma yana jin tsoron sa kashe kaga wanga jin tsoron da annabi Musa yake ga ƴan adawarsa jin tsoro ne na ɗabi'a ba laifi bane ba da laifi ne da annabi Musa bai faɗa haka kuma Allah ke haka yato mana haka a cikin alƙur'ani fa kharaja minha khaifan yataraqqab annabi Musa ya fita a cikin garin yana mai jin tsoro yana mai jin tsoron ƴan adawa ta irin wannan tsoron ba aibi bane ba laifi bane matuƙa abinda kake jin tsoron ya tabbata haka nan ne akwai wannan abu tsoro ne na hakika kenan ba tsoro na wahayi ba tsoron shirme irin tsoro na kama kama ji kana jin tsoron wani abin da idan aka ga mutane za su maka dariya irin wannan tsoron abin zargi ne eh ba a san mutum ya kasance rago mai rauni an san mutum ya kasance sadoki mutumin mai zarumta irin wannan tsoron ba a yi da shi قال المصنف رحمه الله تعالى ما ليتش وقوله دفدر الله مدوكاكين سركي انما يأمر مساجد الله من آمن بالله كساني كدي ما سراي مسلاتي الله مدوكاكين سركي من آمن بالله سوني وند سكي إيماني دا الله واليوم الآخر كما سكي إيماني دارانا أرشي وأقام الصلاة سكت سيد صلى وآت الزكاة سكبات زكاة دوكيو ينسو ولم يخش إلا الله ba sa jin ko baya jin tsoron kowa sai Allah fa asa ulaika an yakunu min almuhtadin to irin waɗannan za su kasance daga cikin wanda suke shiryayyu ne kana kaga masu jin tsoron Allah su ke yin haka suke raye masallatayen Allah suke tsaye da sallah su ba da zakkar dukiyoyinsu mahallu shahid wa lam yakhsha illa Allah ba sa jin tsoron kowa sai Allah tsoro na bauta ba su makuwa shi sai Allah wa qawlihi da fadar Allah madaukakin sarki wa minan nas man yaqulu amanna billah lalle daga cikin mutane akwai wanda suke cewa mun yi imani da Allah fa idza uziya fillahi idan aka cutar da shi fillahi a cikin addinin Allah ja'ala fitnatan nasi ka'adhabillah sai ya sanya cutarwan mutane tana daidai da azabar Allah kaga ya daidaita tsoron Allah da mi da na mutane sai ke gayin gaskiya saboda jin tsoron mutane su cutar da shi ya faɗi ƙarya dan kar a aibata shi dan kar a bashi kashi dan a kar a kore shi daga wuri ja'ala fitnatan nasi ka azabillah sai ya sanya cutarwa dan fitna nan al'aza kenan sai ya sanya cutarwan mutane da suke mishi kamar azabar Allah ce wanda azabar Allah ya kamata ka ji tsoranta dan za ta tabbata a kanka idan ka saba masa saboda azabar Allah za ta sa ka ƙi abinda Allah ya hana a yi ka shima abinda Allah ya ce ka shima to amma sai ka daidaita su sai kake bil'aks dan jin tsoron mutane da aibata wasu da zargin su ko ko da su jayi game da wani abin da suke baka na tallafi ko kuma jin tsoron su da makamantansu ya sa ka ki faɗin gaskiya ko ka kai ƙarya Allah ke shi mai kare wannan bai dace ba kenan وعن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله وأن تحمدهم على رزق الله وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله إن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهية كاره أن كربوا حديثي لك أبي سعيد ألا يرددش مرفوعا حديث ينا حكم حكم شناء الرفع da da dai hadisin da'ifi ne bai inganta ba amma malamai suka ce ma'anarsa daidai ce amma bai inganta ba ce annabi ya faɗa ya ce inna min da'afil yaqin lalle yana daga cikin raunin yaqini yaqinin kai ya samu rauni an turdiya nasa bi sakhatillah kai kokarin yardar da mutane da fushin Allah madaukakin sarki yana daga cikin raunin yaƙini ka yi ƙoƙarin yardar da mutane da fushin Allah ka dai mutane su yarda su so ka su girmama ka ko da ku za ka fusa ta Allah kai wa an tahmadahum ala rizqillah na daga cikin raunin imani har yanzu ka gode ma mutane akan arzikin Allah bi ma'ana ka rika ganin cewa mutanen nan kawai su suka maka ka manta da falala ta farko ita ce falala ta Allah don Allah shi ne sanya mutanen nan suka baka shi ya sabbaba abin ya faru kenan karka manta godiya ga Allah karan farko kayan ka gode ma wanda ya baka godiyarka ga mutane kar ya mantar da kai ga wanda ya sa mutanen suka baka don wanda ya baka arzikin arzikin mallakar Allah ne shi ya karkato zuciya wannan bawan zuwa gare ka zo ya baka wannan kyauta kenan ka fara gode ma Allah karka manta da Allah sannan kuma ba laifi ka gode ma wanda ya maka kyauta ko ya maka alkhairi tana annabi ya ce man sana'a ilaikum ma'rufan fakafi'uhu wa anta dhummahum ala ma lam yu'tika Allah ko ka zargi mutane akan abin da Allah bai baka ba ka je neman wani abu wurin mutum yana da halin ya baka sai ya hana ka sai zaman to shi ne abin zargi wurin ka shi kadai kana ga shi ya hana maka kar ka manta Allah shi ke kaddar hakan ya faru dan babu wani abin da zai faru sai Allah ya so faruwarsa karka manta da wannan karin farko ina fata mun gani inna rizqallahi la yajruhu hirsu harisin ku sani tabbat arzikin Allah madaukakin sarki kwadayin mai kwadai bai jawo arziki kwadayin mai kwadai bai jawo arziki bi ma'ana so a nuna maka duk kwadayinka in Allah bai so ka yi arziki ba za ka yi arziki ba duk ka da iya shigarka da fita wurin nema to ka sani arzikin nan Allah ke ba da shi in Allah bai so ya baka arziki ba kutse kusanka shiga da fitarka iya salin nemanka da fitarka ba zai sa ka yi arziki ba ina fata mun gane nawa ne daga cikin wanda suke da dabara kasuwa da kwarewa da iyawa ba su samu arziki ba nawa ne daga cikin mutanen da ke wawaye ne amma suna mallake da dukiya mai yawa wala ya rudduhu karahiyatu kare haka arzikin Allah kyaman mai kyama ba ta mayar da shi in Allah ya so ya baka arziki duk mutanen duniya ga su yi kyama su ki wallahi sai ka same shi duk bakin cikin mutum Allah ya kaddara zaka samu zaka samu kyaman mai kyama ba za ta hana ka samu sai dai hadisin da'ifi ne kamar da Imam Al-Albani ya bayyana haka wa ana Aisha radhiyallahu anha hadisi daga Aisha Allah ya rada ita anna Rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallam qala manzo Allah tsira da amince Allah subhanahu a garshe ce man iltamasa ridallahi bi sakhatin nas radiyallahu anhu wa arda anhu nas duk wanda ya nemi yarda Allah bi sakhatin nasi da fushin mutane radiyallahu anhu wa arda anhu nas Allah zai yarda da shi kuma ya sa mutane su yarda da shi ina fata mun gani duk wanda ya nemi yardar Allah ya nemi kusancin Allah ko da haka zai sa mutane su ɓata ransu su ji ba sa so to Allah zai yarda da shi ina fatan mun gani kuma haka ya kamata kai kai abin da Allah ya yarda shi ko da mutane ba sa so ko da duk 'yan duniya za su game su haɗa maka adawa da ƙiyayya to karka bar abin da Allah yake so aikata shi sakamakon shi ne sai Allah ya yarda da kai kuma ya sa mutane su yarda da kai saboda zukatan bayu suna tsakankanin yatsun Allah madaukakin sarki shi ke juya su yadda ya ga dama so nawa Allah ya mai da kiyayya ta zamanto soyayya ko kuma soyayya ta koma kiyayya shi yasa nemi yardar Allah ko da ko mutane za su fusata wa man iltamasa ridan nas duk wanda ko ya nemi yardar mutane bi sakhatillahi ta hanyar fusa ta Allah sakhita Allahu alai Allah zai fushi a kansa wa askhata alaihi nas kuma ya sa mutane su fushi da shi su kishi rawahu ibn hibban ibn hibban ya rawaito wannan hadisin fi sahihi a cikin ingantaccen littafinsa a gurguje zamu karanta sharhin malam saboda lokacin sallah mala ya ce hadal bab a kada fihi masail ko fihi masail a cikin wannan babin akwai matsaloli al'ula matsala ta farko tafsiru ayat al-imran mun je fasara ayat na cikin suratu al-imran athaniya matsala ta bi tafsiru ayat bara'a mun ji tafsirin ayat ta cikin suratu bara'a da mala ya kawo الثالثة مسألة أكو تفسير آية الأنكبوت منجد تفسير آية نتشكن سورة الأنكبوت الرابعة مسألة هدو أن اليقين يضعف ويقوى mun sani tabbat mun gani cewa lalle yaqini yakan karfafa sannan kuma yakan samu rauni al-khamisa mas'ala ta biyar alamatu da'fihi wa min dhalika hadhihi thalatha mun shi alamomin da ke sa imani ya raunana na daga cikin su wannan abubuwan guda uku da muka gani kenan shine ka yarda ka yarda da mutane ta hanyar saba ma Allah ko ko ka gode ma mutane akan arzikin Allah ko ko kuma ka zargi mutane akan abin da Allah bai baka ina fata mun gani as-sadisa mas'ala ta shidda anna ikhlas al-khawf lillahi min al-fara'id lalle kebance tsoro ga Allah shi kadai daga cikin abin da yake farin laini as-sabi'a mas'ala ta bakwai zikru thawabi man fa'alahu ambatan ladan wanda ya aikata haka zai samu yarda Allah kuma Allah ya sa mutane su yarda da shi الثامنة مسألة تتقص ذكر عقاب من تركه mun je azaba ga wanda ya bar shi mala yace hadha albabu aqadahu almusannif rahimahullahu ta'ala li wujubi ta'alluq alkhawf wal khashyati billahi wahdahu mala ya kulla wannan babin ne Allah ya shigansa da rahama dan ya nuna maka wajabcin ta'allaquwa ga tsoro da Allah shi kadai madaukakin sarki wannahi an ta'alluqihi bil makhluqin da kuma hani game da rataya ga abin halitta karkashin tsoronsu wa bayani annahu la yatimmu tauhidu illa bidhalika da bayanin cewa bayar da za a tauhidin mutum ya cika sai da jin tsoron Allah shi kadai wala budda fi hadha al-mawdi' min tafsil malaci to ba makawa a cikin wannan wurin ayi bayani rarrabe me ake nufi da tsoron Allah wane ne tsoron Allah wane ne tsoron in kai yi shi kai shirka da Allah wane tsoro ne idan kai yi shi ka aikata haramun wani tsoro ne idan kai shi kai ba abin zargi ba ne ma da ce ta dafa bihi al'amur za a yi bayani wanda zai sa al'amari ya fito karara wa ya zo da lishtiba sannan kuma wani abin da yake yana da ishtiba ya kau wani abin da ke da rudani ko kuma kamancece na ya gusa ma da ce ilam ka sani annal khawfa wal khashiya taratan yaqa ibada ka sani kai mai karatu ko mai shurare lalle tsoron Allah a wani lokaci yakan zo a matsayin bauta wataratan ya ka'u tabi'atan wa adatan a wani lokaci yakan zo a matsayin ɗabi'a ce da al'ada wa zalika bi hasabi asbabihi wa muta'alliqatihi hakan ko yakan faru gwalgwadan sababban da suka sa ka ji tsoro da abin da ke da alaka da abin da suka ji tsoron malaji fa in kana al-khawf wal khashyatu khawfa ta'alluhin wa ta'abbudin wa khawfu ta'alluhin wa ta'abbud idan ya kasance tsoron da kake tsoro ne na allantaka wanda ba a makuwa shi sai Allah kuma tsoro ne na bauta wa taqarraba bidhalika al-khawf ila man yakhafuhu sai kasance bawa ya nemi kusanci da irin wannan tsoron zuwa ga wanda yake jin tsoron sa wa kana yad'u ila ta'atin batinatin wa khawfin sirri kuma ya kasance irin wannan tsoron yana kira zuwa ga da'a ta boye da kuma tsoro na sirri yuzjiru an ma'asiyati man yakhafu ta yadda tsoron zai sa ya ji tsoron saba ma wanda yake jin tsoron sa kana ta'alluquhu billahi min a'zami wajibatil iman to wannan tsoron ya zamanto ka alakanta shi da Allah madaukakin sarki yana daga cikin mafi girman wajiban imani shi kadai ake matsoro na ibada shi kadai ake matsoro na sirri zai iya cutar da kai ya kama ka a duk inda kake amma duk wani wanda ba Allah ba ko ma wane ne ba zai iya cutar da kai ba a duk inda kake kamar yadda Allah zai cutar da kai da haka ba a yi ma wani tsoro irin yadda ake ma Allah madaukakin sarki tsoro ina fata mun gane malaci wa ta'alluquhu bi ghairi llahi min ash-shirk al-akbar irin wanga tsoron ka alakanta shi ga wani wanda ba Allah ba yana daga cikin shirka babba alladhi la yaghfiruhu Allah irin shirkar da Allah baya gafarta ta idan aka mutu ana yi لأنه أشرك في هذه العبادة التي هي من أعظم واجبات القلب so da wanda ya hakan ya yi shirka a cikin wannan bauta wadda wannan bautar tana daga cikin mafi girman wajiban abin da ke cikin zuciya ina fata mun gane ghayra Allah na bautar wani Allah da yayi ma Allah na Allah madaukakin tare da Allah madaukakin sarki bi ma'ana yin hakan shirka ne a cikin wannan mafi girman ibada ta zuciya da ya bauta ma wani wanda ba Allah ba tare da Allah وربما زاد خوفه من غير الله على خوفه لله wasu lokacin ma za ka samu mutum yana jin tsoron wani wanda ba Allah ba sama da yadda yake jin tsoron Allah ina fata mun gane sau da dama za ka samu mutum yana roƙon Allah ba zai samu nutsuwa ba kamar in yana roƙon wani wanda ba Allah ba za gan shi a gaban kabari ya nutsu ya samu tsoron Allah ya samu sukuni wai ta yadda idan gaban Allah ne ko a sallah ko kuma a masallaci ba zai samu irin waccan nutsuwar da ya samu a gaban shehu ba ko gaban wani kabari aga wannan yana nuna cewa yana fifita wancan akan Allah madaukakin sarki Allah kare mala cewa aidan har ya kuma faman khashiya Allah wahdahu ala hadha alwajh fa huwa mukhlisun muwahhid duk wanda ya ji tsoron Allah madaukakin sarki shi kadai bisa ga wagga fuska to wannan shine mai ikhlasi ga Allah shi kadai madaukakin sarki wa man khashiya ghayrahu duk wanda yaji tsoron wani wanda ba Allah ba faqad ja'ala lillahi niddan fil khashiya to irin wannan mutumin ya sanya mu Allah kishiya a cikin tsoro kaman ja'ala lillahi niddan fil mahabba kama wanda ya sanya mu Allah kishiya ne cikin so irin wanda ba a yi makuwa shi sai Allah mala to dalika kaman yakhsha min sahibil qabr hakan zai faru kama irin mutumin da ke jin tsoron ma'abucin kabari da ke mace a cikin kabarin shi an yuqi bihi makruhan cewa wannan na cikin kabarin zai iya abka masa da wani abin kyama aw yaghdabu alaihi ko ya fushi da shi fa yaslubuhu ni'matan sai jayi masa wata ni'ima aw nahwa dhalika da makamantan haka mimma huwa waqi'un min ubadil qubur daga cikin irin ababen da suke faruwa ga masu bautar kabarai ko shakka babu haka ne masu bautar kabarai da shehunne da waliyai suna jin tsoron su suna ganin cewa shehun nan da baya gabanka baya ganinka balma mace yake binne a cikin ƙasa yana jin tsoron zai iya cutar da shi ya fishi da shi ya hana mashi samun wata ni'ima ko ya rausa masa ci gaban rayuwarsa a nan gaba kaga wannan shirka ne kafirci ne irin tsoron da ba a yi ma kowa shine sai Allah shi kadai madaukakin sarki ma da ce in kana al-khawfu tabi'iyyan amma idan ya kasance tsoro na ɗabi'a ne kaman yakhsha min aduwin kamar mutumin da yake jin tsoron 'yan adawa ko kuma makiyi ko 'yan hashi da makami au sabu'in ko namin daji masu kashe mutane au hayyatin ko macijiya wa nahwi zalika da makamantan haka mimma yukhsha dararuhu adh-dhahiri daga cikin irin ababen da ana jin tsoron cutar wasu ta bayyane ma da ce fa hadha naw'un laysa ibada irin wannan nau'i na tsoro ba bauta bane ba don haka in ka samu kanka cikin irin wannan nau'in na tsaro ba ka da laifi kai ba abin zargi ba ne ina fata mun gane sau da ababe ne wanda dama a iya jin tsoronsu cutarsu a hili take a bayyana take mala cewa qad yujadu min kathir min almu'minin saboda da dama akan samu haka da dama daga cikin masu imani kai suna jin tsoron irin wanga ababa wala yunafi al-iman irin wanga tsoron na ɗabi'a baya kore imani wa hadha idza kana khawfun muhaqqaqan malaci fa hakan idan ya kasance tsoro ne na haƙiƙa tabbat qadin qadin aqadat asbabuhu falaysa bimamum kenan idan tsoro ne na haƙiƙa da duk sababban sa san hadu to wanda ya ji tsoron shi ba abin zargi bane ga daji an sani akwai yan hoshi da makami akwai masu tari akwai masu kashewa akwai dan ka ji tsoro baka bi ko ko lokacin da kashe ka samu kanka cikin tsoro kai ba abin zargi bane sauran nan tsoro ne na ɗabi'a ina fata mun gane malaci in kana khawfan wahamiyan amma idan kasance tsoro ne na shirme na wahami kal khawfin ladhi laysa lahu sababun aslan irin tsoron da baya da ma sababi asli kawai zaman to kai mutum ne mai tsoro hanya ga ta nan sak lahiya lau kawai dan dare ya baka ibinta saboda tsoro kaga wannan tsoro ne na wahami na shirme wanda bai kamata namiji a samu kanshi ya samu kan cikin masu irin wannan tsoron ina fatan mun gane nawa ne zaka samu yan kawai da yan daji kaga yaro dan karami da fitila yayi bulaguro cikin dare daga wanga dajin zuwa wanga daji ka ganka babba da girman ka baka kai shi karfi ka fi shi karfi ka fi shi fasaha ka fi shi dabara amma wai kana jin tsoron ka kai tafiya irin tashi ba wani nabin daji ba ba komai bake da kwai saboda duhu yayi kan ga tsoro ne na wahami na sharmi kawai me zai same ka in abu in Allah so wani abu ya same ka ka iya guje mishi tsoron ka zai yi maka maganin sa ba sai maka Allah ya samu dace malaci to irin wannan tsoron bai dace ba ko kuwa zama to tsoro ne wanda ke da sababi mai rauni malaci fa hadha madhmumun yadkhulu sahibihi fi wasl jubana irin wanga tsoron abin zargi ne da zai shigar da ma'abucin mai tsoron nan cikin sufin ragwaye masu tsoro wa qad ta'awwada sallallahu alaihi wasallam min al-jubn annabi sallallahu alaihi wasallam ya nemi tsari daga irin wanga tsoron fa huwa min al-akhlaq radhila kuma tsoro irin wanga na shirme yana daga cikin dabi'u munana ولهذا كان الإيمان التام والتوكل والشجاعة ترفع هذا النوع شيء cikakken imani da tawakkali mai kyau da kuma zaramta suna ture irin wannan nau'in na tsoro malaci hatta inna khawasan mu'minina wa aqwamahum tanqalibu al-makhawif fi haqqihim amnan wa tuma'anina kai akan samu wasu ma daga cikin keɓantattun bayan Allah masu imani da ababan tsoro ma sukan birkita su zame musu ababan aminci a wurin saboda mutanen kirki ina fatan mu gane daga wasu mutane daga cikin bayan Allah abin da yake ba mutanen tsoro su baya ma ba su tsoro wannan kenan keɓantattu ne daga cikin mutane in kana cikin su sai ka jaraba kenan ina fata mun gane eh amma ana son ka gudu duk wani wuri wanda ke da hadari kar ka abka kanka cikin abin da zai halaka ka eh wanda yake da sanayya tsakanin shi yana da wata alaka ta musamman ya san shi wani kyakkyawan waliyi ne sai ka ga ya wani abin da mutane ba za su iya shi saboda imanin shi da Allah kuma da kusancin shi wurin Allah shine malaci da kuwwati imanihim saboda karfin imanin su wa shaja'atihim da kuma zaramtarsu shaja'atan qalbiyya irin zaranta ta zuciya wa kana tawakkuluhum sai kasance tawakkulinsu wa kamalu wa kamali tawakkulihim da kuma kamala ta dogaransu sai malam ce wali hadha atba'ahu bi hadha albab shi yasa malam ya biyo wanga babin da muka karanta da babin da ke magana akan tawakkali nan zamu dakata ai hakuri saboda jan lokaci da muka yi abin nan faɗa daidai Allah sami tare da ladan shi kuskure kuma makamancin haka Allah ya fi mana gaba daya wassalamu alaikum warahmatullahi